يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cibiyar yada addinin Musa Abdulrazak ya haifan na shekara dubu biyu da biyu wanda ya fara daga Fatiha zuwa farko farkon suratul Baqara a cikin darasi guda ashirin da biyar. Malam bismillah.
الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص لنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
وتدبيئة منافقي wato Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani game da ita wa idza laqul ladina amanu qalu amanna munafikai idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani sai su ce musu mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim kuma idan suka keɓanta da shaiɗanunsu wato idan suna tare da ‘yan uwansu munafikai kalu inna ma'akum sai su ce muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un mu dai kawai masu izgili ne in ma kun ji mun cewa musulmai mun yi imani to izgili muke yi da addininsu amma hakika ba ma tare da su wato shi munafiki fuska biyu gare shi idan yana tare da mutanen kwarai sai ya ce shi ma mutumin kwarai ne idan yana tare da mutanen banza sai ya gaya musu cewa shi yana tare da su wato ko da cewar shi yana da imani wannan magana da ya faɗa ya faɗe ta ne kawai don izgili ba don gaskiya ba domin dama kalmar musuluncin a bakinsa take bata shiga zuciyarsa ba Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allahu yastahzi'u bihim Allah zai mai da izgilin nan gare su duk wanda yayi izgili da Allah to Allah zai mayar da izgilin nan gare shi ويمدهم في طغيانهم يعمهون كما الله تبارك وتعالى واتو zai ƙara musu damar ɓata da suke ciki su yi ta ɗimuwa Allah ba zai ba su dama ta shirya ba munafiki yana izgili da karantarwar musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce izgilin da yake yi dinnan yana ma kansa ne domin akwai ranar da wannan izgili nashi zai zama masa sanadin nadama wace rana ce munafiki yake nadama ita ce ranar hisabi ranar fallasa Allah shi kare mu a nan duniya ba ka iya bambanta waye munafiki waye mutumin kwarai domin kowa yana da awar shi mutumin kwarai ne ba a bambanta munafiki sai ranar hisabi sai dai mutumin da asirinsa ya tonu aka gane munafiki ne tun daga duniya to duk mutumin da ya munafinci Allah tabaraka wa ta'ala a ranar tashin kiyama zai yi babban nadama yawmul iftida ranar fallasa Allah shi kare mu mun yi bayanin nan wasu sun ji wasu ba su ji ba to idan ka ji yana da kyau ka ƙara tunawa ranar da munafiki yake nadamar munafincinsa wannan rana ita ce ranar hisabi bayan an taru filin hisabi an gama hisabi ku duba duk tsayuwar da za a yi filin hisabi ba a gane waye munafiki za a ba wa munafikai littafansu su ma mutanen kirki a ba su littafansu kuma duk a ce a tafi aljanna a lokacin da mutane suka tashi tafiya aljanna cikinsu akwai munafikai duka an ce a tafi aljanna ga mutanen kwarai ga mutanen banza ana cikin tafiya Allah tabaraka wa ta'ala zai umarci wani mala'ika wannan mala'ikan zai yi kira daga ƙarƙashin al'arshi ya ce ya fi turatal malikil jabbar ya ku halittu na Allah mai tilastawa a ko ba a so juzu ala sirati ba za ku shiga aljanna ba sai kun ƙetare sirati wal yaqif kullu asim minkum wa zalim kuma duk wani mai sabo da kuma azzalimi a nan zai tsaya ba zai wuce ba wani mala'ika ne na musamman min tahtil arshi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarƙashin al'arshi mala'ikan zai yi kira ya ce ya ku halittu ya ku waɗannan mutane da za ku tafi aljanna ga wata gada Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa ta akan wutan jahannama babu mai shiga aljanna sai ya ƙetare wannan gada kuma duk inda azalimi yake munafiki ba zai ƙetare wannan gada ba an zo tashan da zai sauka Allah shi kare mu kada mu manta ita siraɗi tana da wasu siffofi guda bakwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani game da su da farko siraɗi gada ce da take kan wutan jahannama in ka duba ta'aliqur ragib da kuma sahihul bukhari da ma littafin abdu'ifa hadisi na 3208 a ƙarƙashin wannan hadisi akwai hadisin abu huraira Allah shi ƙara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam kun ga wannan wuta da kuke amfani da ita a duniya ita wannan wuta kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutar jahannama wannan wuta ta duniya kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutar jahannama saboda haka wuta ta duniya zafinta in kana so ka kwatanta da wutar jahannama sai ka ninka sau saba'in hadisi ingantacce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duribat bima'il bahari kuma hatta ita wannan wuta ta duniya din tana zuwa ne daga rana to Allah maɗaukaki ya saukar da teku ɗin nan in ji manzon Allah saboda ya rage wutan jahannama saboda ya rage mana zafi na wuta ta duniya walaula zalika ma ja'ala Allahu fiha manfa'atan li ahadin manzon Allah ya ce in ba dan teku da Allah ya saka shi a duniya ba ita wannan wutar ma ta duniya ba za ta yi amfani ga wani dan adam ba saboda zafinta ko malaman kimiyya sun ce mana wannan ruwa wato teku in ka kasa duniya kashi goma ruwa ya ɗauki kashi bakwai ruwa shi ya fi yawa shi yake rage mana zafin rana in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe kenan ko da ma da aka ce wutan duniya sai an ninka ta sau saba'in ta kai wutar jahannama to wannan wuta ma da muke amfani da ita ba ta kai kashi ɗayan ba saboda Allah ya rage zafinta da ruwa na teku to gadon siraɗi akan jahannama yake akan wutar jahannama wannan gadon yake siffa ta biyu hadisinsa yana cikin sahihu mawaridul bama'an hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da tara hadisin abu musal ashari Allah shi ƙara masa yarda ya ce lau anna hajaran yuqzafu bihi fi jahannam da za a jefa dutse cikin wutar jahannama hawa sab'ina kharifan qabla an yabluga qaraha kafin ya isa ƙasar wutan jahannama sai ya ɗauki shekara saba'in saboda zurfin wutan jahannama don haka tsakanin gadar da ƙasan wutan jahannama tafiya ne na shekara saba'in kuma tafiyar ma manzon Allah ya suranta ta da saukan dutse da za a jefa dutse wutar jahannama daga samanta zuwa ƙasan sai ya ɗauki shekara saba'in yana tafiya Allah shi kare mu siffa ta uku wanda hadisinsa ya zo cikin sahih muslim manzon Allah ya ce a dakku mina sha'ari sirati gada ne wanda yake siriri gashi ya fi shi kankanta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi gashi kankanta kai da za ka gwada sirati da gashi gadan sirati ya fi gashi siriri kuma dole za a bi wannan gada kafin a tafi aljanna na hudu shi ma hadisinsa yana cikin littafin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a haddu min saif kaifin wannan gadan ya fi na takobi siffa ta biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddu hararatin min aljamra zafin gadan ita kanta gadan tana da zafi zafinta ko ya fi na garwashin wuta kuma dole sai an taka ta kafin nan a tsallaka a shiga aljanna ga mai tafiya aljanna sannan na shida akwai mala'iku da ake kiransu zabaniyawa lahum kalalibu kabiratun maktubun alaihal asma waɗannan mala'iku suna tsatsaye a gefen wutan jahannama kowane yana rike da wata makata da ƙugiya a jikin ƙugiyan an rubuta sunan wanda za su kama da shi saboda haka duk mutumin da sunansa ke jikin wannan kugiya babu yanda za a iya tsallaka wannan gada ya tafi aljanna sannan siffa ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku na gefen wutar jahannama suna ta yin addu'a ga mutanen kwarai Allah ka samu na ciki wannan shine ƙarshen bala'i da musulmi zai fuskanta daga shi babu sauran bala'i sai shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ka samu cika da imani Allah ka samu iya ƙetare wannan gada a cikin littafin muslim akwai hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu man yajuzu ummatuhu farkon waɗanda za a kira su tsallake gadan siraji su ne al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yunadi munadin wani mai kira zai yi kira Allah zai sa wani mala'ika ya yi kira ya ce, Aina Muhammad wa ummatuhu, ina annabi Muhammad da al'ummarsa, fa ya kuma nabi lokacin annabi zai miƙe, wata bi'ahu ummatuhu al'ummarsa su bi bayansa, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ne za su fara tashi su doshi gan wato gadan siradi da kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayatuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayu'zanu lahum al'ummar manzon Allah za su kewaye annabi ana jiran izini kafin a ƙetare wannan gada sai izini ya taho daga Allah maɗaukaki yanzu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kai da al'umarka ku ƙetare wannan gada amma kafin mu shiga wannan gada manzon Allah ya ce wa tursalul amanatu war rahimu Allah zai turo amana ta tsaya daman wannan gadan zumunci ya tsaya a hagun wannan gadan fa ya kuma ni jambatai siratu yaminan wa shimala ga amana dama ga kuma zumunci a hagu kafin ka wuce sai amana ta ba da shaida baka ci ta ba kafin ka tsallaka sai zumunci ya ba da shaidan baka tauye shi ba duk mutumin da ke cin amana bai iya ƙetar gadar sirati Allah ka tsare mu lokacin da manzon Allah zai hau wannan gadan sai Allah ya saukar da wani duhu wanda ba a taɓa yin irinsa ba a duniya annabiyu qa'imun ala sirati lokacin da duhun nan ya sauko manzon Allah yana tsaye kan sirati ya du'u sai ya kama addu'a yana cewa rabbi aslim rabbi sallim sallim ya ubangiji ka tserar da ni ya Allah ka tserar da ni sallim sallim hadha du'a'ur rusul kulluhum baki ɗaya manzanni ganin Allah ya saukar da duhu kowa hankalinsa sai ya tashi addu'ar sa kenan ya Allah ka tserar da mu ya Allah ka tserar da mu ka duba littafin bukhari kitabur raqa'iq ga duhu ga gada kuma ga siffar gadan ga kuma amana daman gadan ga zumunci hagun gadan duk mutumin da ya ci amana bai ketare gadan sirati يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka yi imani la takunu Allah war rasula kada ku ci amanar Allah da ta manzon Allah babban cin amana shine rashin tsayuwa da kalmar shahada duk mutumin da ya ci amanar Allah da ta manzon Allah to zai ci duk wata amana da ka bashi da mutumin da ya ci amanar Allah da ta manzon Allah da wanda ya ci amanan da aka bashi waɗannan mutane babu mai ƙetare gadar siraji in kun ci amanar Allah kuka ci amanar manzon Allah wata kunu amanati kuma antum ta'lamuna za ku ci duk wata amana da aka baku kuna sane dan duk mutumin da ya cuci Allah ya cuci manzon Allah babu wanda ba zai cuta ba Allah ka samu iya ketare wannan gada duk maciyin amana bai ketare gadan sirati la haula wala quwwata illa billah mu kula da amana mu kula da zumunci فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطئوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم babu barna da ta cin amana babu barna kuma da ta yanke zumunci waɗannan abubuwa guda biyu suna da girma wajen Allah da cin amana da yanke zumunci mutum yana da ‘yan uwa bai sa da zumuncinsu babban masifa ce fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi Allah ya ce to kuna tsammani in kuka juya baya ga wa'azin da ake muku kuka koma kuna barna cikin ƙasa wa tuqatti'u arhamakum kuka dinga yanke zumuntanku tuqatti'u kuka dinga yanke zumuntanku kuna tsammanin za ku wanye lafiya Allah ya ce ula'ikan lazina la'anahumullah masu yanke zumunci mutane ne waɗanda Allah ya tsine musu fa asammahum don haka ya kurmantar da su wa a'ma absarahum ya kuma makantar da idanunsu dan mutumin da ke yanke zumunci wannan mutumin tsinanne ne inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi kare mu jama'a mu tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala tun muna da sauran dama duniya ba ta da amana dole za mu bata ko yau ko gobe يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبة الله كيكاوان توبة الله كسامو إياه توبوا إلى الله توبة نصوحا asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ana fatan ubangijin ku zai yafe muku laifukan ku inda kun tuba komai yawan su wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma ana fatan bayan ma Allah ya gafarta muku zai shigar da ku gidajen aljanna yawma la yaqzi Allahu an-nabiyya wannan ranan Allah ba zai kunyata annabi ba والذين آمنوا معه الله بزي كنية ما سو إيماني تارد النبي با الله كسامنا تشكي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم أن هو كان سرائي gashi kuma Allah ya saukar da duhu ina za a samu haske to imaninka shi zai haska maka hanya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce haskensu yana tahiya gabansu da damansu, ya na suna cewa rabbana atmim lana nurana wa gafir lana innaka ala kulli shay'in qadir ka dubi siffan siraɗi ya Allah ka samu iya ƙetarawa sannan ga duhu kuma gashi an hau gada. to sai ga haske ya hito daga zuciyarka haske ya hito ta damanka da gabanka yana haska maka hanya wannan haske dai ka san ba tocinka ba ne to duk mutumin da ya ga haske na haska masa hanya gabansa faduwa yake yana Allah Allah ya ƙetare wannan gada hasken nan bai mutu ba kada batir ɗin ya ƙare tocin ya mutu ya tabbata muddin hasken nan ya ɗauke makomansa wuta domin hasken nan yana ɗaukewa mutum yana faɗawa cikin jahannama saboda haka da sun hau kan wannan gada shi annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa duk addu'a suke ya Allah a cimim lana nurana ka cika mana wannan haske har mu ƙetare wannan gada hasken bai bata ba wagfir lana ya Allah ka gafarta mana mun san mun yi laifuka masu yawa innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iya komai ne ya ubangiji in ka duba littafin imamu kabrani al-kabir hadisi na dubu tara da ɗari bakwai da sittin da uku ko sharhul aqidati tahawiyya ta'liqi na bin baz da marigayi albani Allah ya ji kansu mujallad na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai hadisi ingantacce abdullahi dan mas'ud Allah shi kara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayu'tuna nuruhum ala qadri a'malihim gwargwadon aikinka gwargwadon haskenka in ji manzon Allah yawan aikinka yawan haskenka shikenan lokacin da aka saukar da duhu annabi ya hau kan wannan gada munafikai na cikin al'ummarsa duk an hau gadan sai wani mala'ika ya ce, In bu ala ƙadiri nuri kum to ku hau wannan gadon ku wuce bisa gwargwadon haskenku, kuma yawan aikinka yawan haskenka. Annabi ya ce, Famin man yi uta nurahu misal aljabali bai na yadaihi. wani haskensa kaman dutse ne a gaban shi babba wa minhum man yu'ta nurahu fawqa zalika wani ma haskensa yafi haka Allah ka samu ne wa minhum man yu'ta nurahu misla nakhlati bi yaminihi wani kuwa an bashi haskensa kamar girman bishiyar dabino ta, ta damansa yawan haskensa kamar girman bishiyar dabino wa minhum man yu'ta duna zalika bi yaminihi wani ma dai hasken nasa ya gaza haka kowa dai ka duba haskensa ta gaba ne da kuma dama hatta yakuna akhiru man yu'ta nurahu ala ibhami qadamihi wanda haskensa ya fi ƙanƙanta shi ne wanda za a ba shi haske a kan babban yatsan ƙafansa yudhi umarratan wa ya tufa umarratan sai ya haska can kuma sai ya mutu ya haska ya mutu iza a ba'a lokacin da ya haska kaddama kadamahu sai ya miƙa ƙafarsa wa iza a tafa'a kama lokacin da kuma fitilar ta ɗauke sai ya tsaya cif yana jira ta sake kunnuwa wani zai ƙetare siraɗin nan kamar ƙiftawan idonka. Allah ka samu ne. Wani manzon Allah ya ce kamar walƙiya har ya ƙetara. Na uku shi ne wanda zai ƙetara kamar guguwa. Wani manzon Allah ya ce saurin ƙetarawansa kamar tafiyan gajimare. babu laifi zai dai ƙetara wani kuma saurin tafiyarsa kamar tafiya irin na tsuntsu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kamar sukuwan doki wani kamar tafiyar raƙumi wani ma kamar yadda ka san kake tafiya a ƙafa haka kuma saurin tafiyarsa take akwai wanda ma tsalle zai dinga yi wani zai ɗauki shekara ɗari bai tsallake gadon siraɗi ba wani kuma sai ya ɗauki shekara dubu. Manzon Allah ya ce na ƙarshe wanda zai ƙetara cikin masu samun daman ƙetarawan shi ne fa wanda ya tsarkafansa ke kamawa wani lokaci hasken ya mutu. Yana cikin tafiya hasken sai ya ƙare ta jurru yadun sai ya makala hannunsa wata allaku bihi ya rungumi siraɗin kuma kun ji kaifinsa wata jurru rijulun ƙafansa kuma ya makala ya ja ƙafansa wata allaka rijulun sannan ya makala ɗaya ƙafa yana ja da ciki wato sibu jawani nar ya kama siraɗi da wannan hannu ya ƙafarsa ta sukuce yana shawagi kamar zai fada wutar jahannama sai ta lashi gefen jikinsa ko ya takallas ya sake makalo kafansa ya ɗora kan siraɗi in ya ja cikinsa ya farki yana tafiya a haka a haka har dai ya ƙetara wannan shine na ƙarshe yana gamawa duk ya jejjeme ya kukuje ya faffarki amma sai ya miƙe tsaye ya ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah laqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan Allah ya min kyautan da bai yi ma kowa ba iz najani min ha ba'da iz ra'aytuha don ku na tsira bayan na ganta wa ya samu wannan kyauta in banda ni ya da tsira shi yasa manzon Allah ya ce wani mutumin yana tafiya fitilarsa tana ɗaukewa lokacin da fitilar ta mutu sai ya ce rabbi limaza abta'ta bi ya ubangiji dan me ka jinkirta ni kowa ya tsallake sai ni kadai a baya sai Allah ya ce masa lam abta'u bika innama abta'a bika amaluka ban jinkirta ka ba aikin ka shi ya jinkirta ka aikin ku ne zai tsere da ku yau kowa yana samun haskensa ne gwargwadon aikinsa man ba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikinsa ya ci baya to komai yawan danginsa ba za su taimaka masa ba har ya samu cin nasara gadan sirati Allah ka tsare mu yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم akwai sanarwa Suratul Hadid Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yau mataral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum a wannan rana za ka ga masu imani maza da mata haskensu na tafiya haskensu na gudu baina aidihim ta gabansu wa bi aimanihim da kuma damansu haske ta gaba haske ta dama amma fa ga masu imani maza da mata ga mala'iku can ƙetare waɗannan mala'iku sai su ce bushra kumul yawma albishirinku a wannan ranan ku yi ƙoƙari ku ƙetare wannan gada jannatin tajri min tahtiha al-anhar domin ku kuna ƙetare wannan gada za ku shiga gidajen aljanna khalidina fiha kuna dawwama cikin gidan aljanna zalikal fawzul azim wannan shine rabo mafi girma kaga mala'iku suna ƙetaren gadan siraɗi suna yi wa waɗanda suka yi imani albishir ga abin da ke gabanku na babban ni'ima ku yi ƙoƙari ku ƙetare wannan gada za ku shiga aljanna suna ƙarfafa zuciyar musulmi suna ƙarfafa zuciyar mutum mai imani ya yi ƙoƙari ya ƙetare wannan gada da ya ƙetara babu inda zai tsaya sai gidan aljanna kamar ana wasan ƙwallo ko wani abu ko gudu za ka ga wasu can gefe suna cewa kai kokari ka kusa ka ci nasara to su mala'iku a ranar hisabi mala'iku a ranar hisabi lokacin da aka tafi gadar siradi suna tsayawa a ƙetaren gada suna ma masu imani albishir ku yi ƙoƙari ku ƙetare wannan gada da kun ƙetare ga gidan aljanna kuna hangenta Allah ka samu shiga ranar fallasa Allah ya ce yau mai yaƙulul munafiquna wal munafiqatu lilladina amanu يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الأباب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
masu imani ga haske a gabansu to munafiki fa shi munafiki namiji ko mace Allah ya ce idan suka hau kan gadon sirati ga duhu ba su da hasken da zai haska musu gaba kan gadan suna ta tafiya abinsu fitila na haska musu hanya munafikai kuma sun tsaya ce suna jiran hasken nasu ya fara babu haske can a filin hisabi an ce ku tafi aljanna shi sa Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim yau shine ranan sakamakon izgil yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum munafikai a duniya sun yaudari Allah da masu imani to ga ranan biyan sakamakon yaudara kuma kadda haske na fitowa na zuci haske na zuciya shi yake haskawa mutum hanya shi munafiki ba shi da wannan haske saboda dama imaninsa a baki yake bai kai zuciya ba to munafikai ganin cewa masu imani sun yi nisa sai su ce in na ku jira mu ya ku masu imani naktabis min nurikum mu dan yi makamashin hasken ku tunda mu fitilar da ta ki kamawa ku jira mu mu yi amfani da takuma ya jira ya jira fitilan yaki kuma waɗancan sun yi nisa to to ku jira tunda kai na gaba kana da toci ba sai in bi bayan ka ba inda ka tsallake in tsallaka hmm? To saboda kirkin mutanen kwarai za su yi kokarin tsayawa din kila Allah ya ce sai a yi wata kira irji'u wara'akum sai a ce musu ku koma baya faltamisu nuran ku je ku katanganta yana da kofa batinuhu fihi rahmatu ta cikin kofan rahama wa zahiruhu min qibalihi al'adab sannan ta kasan wato air condition air condition ta waje yana fitar da zafi ta ciki kuma yana shigar da sanyi haka Allah zai saka wani kago tsakanin munafikai da masu imani ba hali su matso kusa da wannan kagon da sun matso zafi ne ta can inda kuma masu imani suke haske wato ni'ima ce rahama ce Allah ka tsare mu to sai su kala kira yunadunahum alam nakum ma'akum ashada ba ma tare da ku a duniya muna sallah masallatai guda muna ayyukan addini tare kazo sai masu imani suke bala haka ne walakin na kun fatantum anfusakum sai dai kuma ku kun fitini rayukanku kun jinkirta alkhairi an ce ku yi kokari ku gaggauta alkhairi ba ku yi ba wata rabbastun kuka dinga jiran sharri a ku ga musulmai ba ku da wata fata a rayuwarku ta duniya sai dai sharri a ku ga dan uwanku musulmi wartabtum kuka dinga shakka karantarwar manzon Allah da aka maniyo sai a kira su fal yawma la yu'khadhu minkum wala min alladhina اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير sai a kira su a ce fal yawma la yu'khadhu minkum wala min alladhina kafaru ba za a karfi la yu'khadhu minkum fidyatun ba za a karfi wata fansa ba wajen ku haka ma wajen kafirai ma'awakumun naru da ku da kafirai makoman ku duk wuta hiya maulakum ita ce majibinciyar ku wa bi'sal masir makoma ta yi muni Allah ka saba ma ciki Allasa kenan ranan da za a hau kan gadan siradi ranan munafiki zai yi nadama Allah ka tsare mu masu imani sun gama ƙetare gadan siradi to akwai wani siradin kuma na biyu kafin a shiga aljanna amma fa duk mutumin da ya ƙetare gadon siraɗi na farko tabbas zai shiga aljanna sai dai da a cikin littafinka an rubuta za ka hau aljanna ta ɗari Allah ka sani ne mun san aljanna na da hawa hawa daban-daban har guda ɗari hawa ɗari inna fil jannati mi'atu daraja in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka shiga aljannan amma aljannar wani kafin ka ganta manzon Allah ya ce kamar yadda kake daga ido ne ka kalli tauraro saboda tazara tsakanin aljannarsa da taka har aje wanda ke kan aljanna ta ɗai firdausi Allah ka samu ciki da duka an rubuta wani zai tafi aljanna hawa ta ɗari wani hawa ta sittin wani hawa ta hamsin sai a sake sa wata gada kuma kafin su isa aljanna ka duba littafin bukhari hadisin abu sa'idin al-khudri manzon Allah yace yaqlusu al-mu'minuna minan nar gashi masu imani sun kubuta daga wuta fa yuhbasuna ala qantaratin bainan jannati wan nar sai a shimfiɗa wata gada kuma tsakanin aljanna da wuta a tsare su akan wannan gadan fa yuktasu li ba'dihim min ba'din mazalim kanat bainahum fi dunya cutar da duk mutum yayi sai an ɗauki fansanta kafin ya tafi aljanna hatta idza huzzibu wa nuqu sai an ɗarwaye su an tsaftace su uzina lahum fi dukhulil janna sannan a ce to duk ku shiga aljanna fawallazi nafsu muhammadin biyadihi annabi yace na rantse da wanda rayuwar muhammad take hannunsa la ahadukum ahada bi manzilihi fil jannati minhu bi manzilihi kana lahu fid dunya daga wannan gada da an ce tafi aljanna manzon Allah yace na rantse da wanda rayuwa take hannunsa za ka fi gane hanyar gidan aljannar ka fiye da yadda kake gane hanyar gidanka a nan duniya ba sai an ma jagora ba da an ce ku tafi aljanna sai kaga kowa ya kama hanyar gidansa kowa ya sani Allah ka samu cika da imani don haka Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ka tsare mu daga sharrin munafinci wannan kissa ta sira'i na yanyanke ta saboda mu ci gaba da karatu ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah ya ce ula'ika alladhina ishtarahu ad-dalalata bil huda munafikai sune waɗanda suka ɗauki shiriya suka bayar suka sai bata sun ɗau shiriya suka bayar aka ba su bata fa ma rabihat tijaratuhum fataucin su bai yi riba ba fa ma kanu muhtajina kuma ba su kasance shiryayyu ba wannan aya malamai na ɗaukan ta matsayin rahama ce ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato munafiki duk iya sharrinsa ba zai ci nasara ba duniya da lahira zai yi ta ƙoƙari ya yi munafinci ya haddasa fitina tsakanin al'ummar musulmi amma bai cin nasara nan duniya kuma bai cin nasara a can kiyama fama rabi hat tijaratuhum fataucinsu ba za ta yi riba ba wa ma kanu muhtadin ba shi da riba nan duniya haka kuma lahira kamar yadda munafikan zamanin manzon Allah ba su ci riba ba wata rana suka yi mitin suka cewa zai taimaka ya kashe mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu yanda za a yi a kashe Muhammad sai fa an yi shiga irin na mabiyin Muhammad ya za a yi kenan manzon Allah ya taho makka ranar fathu makka suka zaɓi wani mutum da ake kiransa Fudal bin Umair. Fudal bin Umair a matsayin shi ne zai taho ya kashe annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ya yi shiga irin ta sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Manzon Allah ya tafi masallacin Ka'aba da shi da sahabbansa ana ɗawafi. Fudal bin Umair yana rataye da takobinsa. annabi na tahiya ga Fudala bin Umair yana bin sa a baya fama cikin ikon Allah sai Allah ya jefa masa shakka cikin zuciyarsa shine Allah ya ce masaluhum ka masalil ladhi da naran مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Allah ya ce masaluhum misalin munafikai ka masalin da zai sauka da naran kamar mutum ne ya kunna wuta kamar misalin mutum ne ya kunna wuta falamma ada'at ma haulahu lokacin da kewayensa duk ya haskaka duk inda ke gewaye da shi ya haske zahaballahu bi nurihim sai Allah ya kashe hasken kasan mutumin da ke cikin haske sai wuta ta ɗauke ya fi ganin duhu fiye da mutumin da ke cikin duhu tun asali Allah ya ce wata raka fi zulumatin la yubsiruna ya ba su cikin dufai ba ma duhu guda ba ba su iya gani summun bukmun umyun صم بكم أمي فهم لا يرجعون summun bukmun umyun Allah ya ce sun zame bebaye kurame bebaye kuma sun zame makahi ba su iya komawa ka shirya au ka sayyibin minas sama'i ga wani misali أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائك حذر الموت والله محيط بالكافرين au ka sayyibin minas sama'i koko kamar ruwa ne daga sama ruwan sama ya sauko fihi zulumatun wa ra'adun cikin ruwan akwai dufai sannan ga rugugi wa barkun ga kuma walƙiya yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim suna sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu min sawa'iqi saboda wannan ƙara hazar al-maut dan tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin Allah mai kewaye ne da kafirai Allah ya buga misali da rayuwa irin ta kafiri ya ce kamar ruwan sama ne ya sauko ruwan sama na sauka cikinsa akwai duhu ga rugugi ga walƙiya to shi munafiki sanya yatsa yake cikin kunne saboda kada ya ji wannan ƙaran yana tsoron mutuwa Allah ya kewaye shi ta ko'ina ya kadul barku ya kafu abu يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم نشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير yaktafu absar yakadul barqu yaktafu absarahum Allah yace walqiyan na kusa ya tafi da idanunsu da ganinsu kullama aba'a lahum mashawfihi idan walqiyar ta kama sai su dan taka wa idza azlama alaihim qamu idan aka yi duhu sai su tsaya cik haka zuciyar munafiki take kullum a cikin shakka yake da taraddudi walau sha'a la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya so da ya tafi da jin munafikai da ganin su inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai Fudala bin Umair yana bin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya kashe annabi Muhammad manzon Allah bai ko sani ba yana dawafinsa gashi ya ɗora hannu kan takobi sai ya iso kusa da manzon Allah sai shakka ta shiga zuciyarsa sai ya tsaya idan shakka ta gushe sai ya mai da hannunsa kan takobi yana kan haka har dai yayi azama zai kashe manzon Allah sai ya ga annabi ya tsaya cik sai fudala shi ma ya tsaya domin gashi nan gab da annabi ta bayansa ana dawafi sai manzon Allah ya juyo ya ce a fudala wannan fudala ne kala sai ya ce na'am ya rasulallah fudala ne ya manzon Allah sai annabi ya ce masa ma za tu haddisu bihi nafsaka shin me kake tada ma ranka kala sai ya ce la shai ba komai ya rasulallah kuntu azkurullah ina zikiri ne ina cewa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا كاسن الدعاء da ake kenan in ana dawafi yanda sahabbai suke zikiri haka nake zikiri subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar sai manzon Allah ya fashe da dariya yace masa istaghfirullah ka nemi gafaran Allah ya afu kafin ya buɗe baki manzon Allah sai ya ɗora hannunsa a kan kirjin shi shine fudala ya ce wallahi ma rafa'a yadahu an sadri manzon Allah bai ɗaga hannunsa ba daga kirjina hatta ma khalaqa Allahu shay'an ahabba ilayya minhu sai da aka wayi gari babu abin da na fi so cikin halittar Allah fiye da annabi Muhammad yana ɗora hannunsa kan kirjin shi kafin ya ɗaga sai ya ji kawai kamar an cire masa ƙin manzon Allah an mai da kaunar annabi cikin zuciya. Annabi sai ya juya ya kama ɗawafinsa bai ko kula da shi ba. Bai an cire masa wannan cuta ta munafinci da ke zuciyansa. ai daga nan sai ya kama dawafin gaskiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ana gama ɗawafi ya tashi bai tsaya ko ina ba sai gida yana wucewa sai ga wata karuwa tana cikin waɗanda aka yi mitin da su a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce halumma ilayya hadisi ya fudala zo ka bani labari ka gama da shi ya ce ya aba alaiki allahu wal islam ka ji yar banza allah ya ƙi ki manzon allah ya ƙi ki musulunci kamar ruwan sama yake أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها أنزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama suratul ra'd fasalat awdiyatun bi qadariha sai kwari kwazazzabai suka samu ambaliya a sanadin wannan ruwan sama fahtamala sailu zabadar rabiya ambaliyar ruwan yana dauke da kumfa mai yawa idan aka yi ruwan sama ruwa mai yawa yana malala yana bin lambatu kwazazzabai za ka ga kumfa yana cike a kan wannan ruwa wa mimma yuqiduna alaihi finnari Allah ya ce to hatta ma abin da mutane suke amfani da shi wajen kira karfe da ake jefawa a wuta ibtiga ahliyatin aw mata'in imma karfen nan na zinare ne ko na azurfa ko karfe irin na makera wanda ake kira saboda a samu wani abin amfani ga dan adam shi ma fa ana samun kufa kunfa in ji Allah tabaraka wa ta'ala zabadun misluhu fadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil haka Allah yake buga gaskiya da ƙarya suna tafiya kaman tare ƙarya da gaskiya zaka ga kaman tare suke tafiya fa amma zabadu fa yazhabu jifaa kai hankali in ka sa lura sai kaga kumfan nan yau da gobe sannu a hankali ya bushe wa amma ma yanfa'un nasu fa yamkuthu fil ard abinda ke amfanan mutane shi yake tabbata a ƙasa kazalika yadribu Allahu al amsal haka Allah yake buga misalai musulunci na tafiya da munafikai da masu imani amma da'imin munafikan nan ba su cin nasara mutum sai ya yi ta ƙoƙarin munafinci a cikin gajeren lokaci Allah ya ɓata aniyarsa imani da kuma gaskiyan nan su za su tabbata akan doron ƙasa yanda munafikan za har tashin kiyama sun yi ƙoƙarin kashe manzon Allah ba su ci nasara ba bari in ba ku wani takaitaccen labari kamar shekara ɗari takwas da hamsin da hudu da suka wuce akwai wani sarki da ake kiransa Nuruddin Mahmud Zanki Allah ya ji kansa al-malikul adil yana cikin sarakuna masu adalci da aka yi a tarihin musulunci ya mutu hijira na da shekara 569 a zamaninsa ko ko kafin zamaninsa kasan ahalul kitabi yahudawa da kiristoci sun ga yaduwar musulunci yana aukuwa kamar wutan daji wannan abin ya tayar musu da hankali sai suka gana suka tattauna suka ga abin da ya fi dacewa shine su tura missionaries kowane sashe na duniya gabas da yamma kudu da arewa tun kafin musulunci ya isa garuruwa missionaries su yi kokari su riga musulunci isa gun irin su Mango Park irin su Marco Polo wanda aka tura China irin su Columbus da ya tafi Amurka da sauransu musamman ƙasar Holland da Ingila da Almaniya Germany waɗannan ƙasashe sun fi duk sauran ƙasashen turai wajen tura missionaries hikimar tura su kuwa saboda kiristaniti ya riga musulunci isa garuruwa wallahi kafin bayyanan wannan sarki waɗannan mutane har sun samu kama spain misra Siriya, Iraki, hatta ƙasashe na Saudiya. Amma wannan sarki zamaninsa ya dinga yaƙi da su sai da ya fatattake su daga ƙasan Spain da Misira da Sham da Iraki da ƙasan Saudiya. Da wannan abin ya musu zafi ainu sai suka tattauna ka duba addurru samin fi akhbarin rasul ka duba wani littafi alkamil fi tarih mujallar na tara shafi na tisin da biyar sai suka yi mitin suka ga abin da ya fi kyau shine su tura wasu mutane da za su tafi madina su yi shiga irin na musulmi su sato gawan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka samu daman sace gawan manzon Allah to an gama da musulunci suka zaɓi wasu turawa guda biyu suka turo madina turawan nan suka bar gemu suka dinga shiga irin na malaman sunna da ka gansu a garin madina ka ga mutanen kirki kuma suka dinga alheri ka san missionaries su gina muku makaranta su gina muku asibiti a baku magani kyauta don dai a ɗauki hankalinku ku shiga addinin suna garin madina suka dinga alheri mutane suka saki jiki da cewa waɗannan mutane mutanen kirki ashe sun sayi wani gida can kusa da harami na madina kusa da masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan gidan tsakar gidan sai suka dinga tonawa suka tona rijiya daga cikin wannan rijiya sai suka yi loto saitin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tararaka ta ƙarƙashin ƙasa suna tono suna matsowa ka duba littafin addurru samin fi akhbarin rasul wallahi abin gaskiya ne in sun fito su yi ta alheri ga mutane ana sallah da su ana mu'amala da su ka duba sharri na munafiki sai da suka kusa da inda kabarin manzon Allah yake wannan sarki Nuruddin Mahmud Zanki sai ya yi mafarki ya yi mafarkin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana cewa yaya za a yi kabar wasu jajayen mutane guda biyu suna so su cutar da ni da ya tashi da safe ce kai wannan mafarki shirme ne ya sake kwanciya sai ce ya sake mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya kai nuruddin mahmudu zanki shugaba mai adalci ta ya aka yi ka kyale mutane biyu wasu jajaye suna ta kokarin su cutar da gawana a'a ya tashi abin sai ya daga masa hankali don a ce kayi mafarki kwanaki biyu a jere kuma iri daya mafarkin sai ya fara kama hankalinsa ya sake kwanciya rana ta uku yayi wannan mafarki sai ya samu wani malami a garin lokacin yana iraki masa gafarta malam ka gafa irin wannan mafarki da nai malamin ya ce to duk mafarki ko in aka yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar an yi mafarkin nan da kyakkyawan sifa to fa babu ko shakka haka ne don annabi ya ce shedan baya rikida ya dauki siffa irin ta manzon Allah duk wanda ya mafarki ya ga manzon Allah to manzon Allah ya gani nan da nan sai ya rubuta wasiƙa ya aiko ma gwamnansa na Madina ya bincika garin Madina da kyau akwai wasu da ke ƙoƙarin su saci gawan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwamnan ya sa aka yi bincike ya zuba 'yan doka masallacin Madina aka dinga la'akari ana lura da mutanen gari ko za a ga wani wanda ke da siffan kafirai ba a gani ba ya aiko masa saƙo shi fa a garin Madina babu wani kafiri yace ban yadda ba ka sake bincikawa shin babu wani bako a garin duk mutumin da ke bako ne a garin madina ka ɗaure shi sai na zo don na yi mafarki kuma mafarkin annabi gaskiya ne kuma duk abin da na gani din nan gaskiya ne ya sake kwanciya ya mafarki irin wannan ya aiko masa shi gwamnan madina ya sa bincike sai aka ce eh akwai baki a garin waɗanda suka hito daga rum amma fa duk garin ba mutanen kirki irinsu sun fi kowa daɗewa masallaci su riga liman zuwa bayan ya tafi su zauna a ta ziki ashe munafikai ne gwamnan ya aika masa ya ce to me kake jira tun da an samu baki sai sa aka kama su aka zo ana bincike aka samu waɗannan mutane mutanen kirki ne gwamnan ya sa a bincika gidan da suke ana zuwa gidan sai aka ga rijiya ana shiga rijiya aka ga loto aka bi loton nan sai ga hita doshi kabarin manzon Allah abin da ya rage tsakanin wannan loto da kabarin manzon Allah kaɗan ne ya sa aka kama su hukuncin kisa kun gani yadda ba su ci nasara ba wajen kashe manzon Allah munafiki bai cin nasara kuma bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum yahudawa sun rike malaman su kiristoci sun rike malaman su masu bauta cikin su arbaban sun zama su ne iyayen giji kuma haka ne yanda Allah ya faɗa gaskiya ne mutum zai yi laifi ya tafi ga fasto ya ce ya gafarta masa in banda Allah wa ke gafara wal masiha ibn maryam sun rike annabi isa dan maryam ya zama musu abin bauta wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahidan gashi ba a umarce su waface su bauta ma abin bauta ɗaya shine Allah la ilaha illa huwa babu wani abin bauta sai shi subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke hada shi da shi Allah ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi kokari suke su hure hasken Allah bi afwahihim da bakunan su suna ta ƙoƙari su ga bayan karantarwar musulunci wa ya aballahu shi ko Allah ya ki illa an yi timma nurahu sai ya cika wannan hasken walau kare hal kafiruna ko da kafirai sun ki ƙoƙarin su kenan da'iman su ga bayan karantarwar musulunci faɗa su ci nasara ba in ji Allah ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allah nan hada suke hada da shi huwa allazi arsala rasulahu bil huda shi ya turo manzonsa da shari'a wannan musuluncin ba annabi ne kada ya zo da shi ba da sakon Allah Allah shi ya turo shi ya turo manzon Allah da shari'a wa dinil haqqi ya bashi addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kullihi lalle kuwa sai Allah ya fifita wannan addinin akan duk wani addini walau karihal mushrikuna koda matsafa sun ki koda arna ba su so koda kafirai sun ki wannan alkawari ne na Allah don haka munafiki bai cin nasara kan musulunci hakanan kuma kafiri ahlul kitabi bai cin nasara akan musulunci Allah shi samu gane za mu dakata haka don akwai bayanai da malam yace za a yi muna fatan Allah shi sa albarka cikin wannan karatu namu na bana Allah shi gafarta mana kurakurai da suka wakana ina jan hankalin yan uwa musulmi mu riƙi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ƙara wa kawunan mu kishin wannan addini idan ba mu yi kishin wannan addini ba babu wanda zai mana mutukar mun rike wannan addini da kyau to babu shakka wanda ba musulmi ba tsoron mu zai ji amma idan muka yi wa musuluncin nan rikonsa kainar kashi to babu ko shakka za mu yi nadama an ce sai bango ya tsage ka dangare ke samun wurin shiga Allah ka ƙara wa matasan wannan jiha ta Adamawa kishin addinin musulunci cikin zukatansu Allah ka ƙara mana haɗin kai mu musulmai baki ɗai akwai kamar Islamic Development Center akwai Center for Islamic Thought waɗannan ƙungiyoyi ne da aka kafa musamman saboda ƙara wayar da kawunan ‘yan uwa musulmi muna fatan Allah shi ma waɗannan ƙungiyoyi albarka, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su yi aikin yadda ake so. Sa'an akwai wani mara lafiya, Malam Abba. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi lafiya, Allah ya warkar da shi. Marasa lafiyan mu da dama sun aiko addu'o'i suna buƙatan a roƙon musu Allah muna fatan Allah ya karɓi addu'o'inmu. Allah shi ya fi musu Allah maɗaukaki ya ba su ladan wannan jinya kuma Allah ya warkar da su kuma mamatanmu Allah ya gafarta musu mu kuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah shi sa albarka cikin rayuwarmu Allah ya ba mu ‘ya'yanmu tarbiyya Allah maɗaukaki ya sa mu cikin masu ikhlasi Allah ya raba mu da sharrin munafinci Allah ka ƙarfafa addinin musulunci wannan jiha Allah ka sa tutan Shehu Usmanu ba zai faɗi ba Allah ya ubangiji ka kunyata kafiran wannan jiha Allah maɗaukaki ka ƙara mana kishin addininka a wannan jiha Allah ka ƙara mana haɗin kai اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah mai girma wanda ya bamu ikon halartar wannan lokaci da muka zo ƙarshen tafsirin alkur'ani wanda ake a wannan wata mai albarka watan ramadan a madadin kwamitin shirye-shirye na wannan tafsiri ina miƙa godiya ga dukkan 'yan uwa musulmi ko da dukiyansu ko da ƙarfinsu ko da shawarwarinsu wajen gudanar da wannan tafsiri Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri godiya ta musamman ga waɗannan mutane da ƙungiyoyi kamar haka shugabannin ƙananan hukumomin yola ta arewa da yola ta kudu sun taimaka Allah ya saka musu da alheri shugaba da ma'aikatan hukumar afa benue Allah ya saka musu da gidan aljanna su ma sun taimaka sakataren emirate council a alhaji abubakar jijjiwa shiroman adamawa yariman adamawa a alhaji musa garba da waɗansu muhimman mutane waɗanda ba su so a ambaci sunayensu ba Allah ya saka musu da alheri muna fata Allah kuma ya ɗaukaka darajarsu su da kuma albarkaci dukiyoyinsu akwai wayansu bayin Allah masu yawa kamar da na faɗa wanda ba su so a ambaci sunansu ba muna fata Allah ya san abin da suka yi kuma zai saka musu da gidan aljanna ita ma hukumar lantarki wato nefa duk da sun ɗauke wuta yanzu su ma sun taimaka Allah ya saka musu da alheri sa'an nan 'yan jarida masu ɗaukan hoto da masu nannaɗe kaset duk da cewar kasuwancin su suke yi amma suna taimakawa wajen yada wannan addini Allah shi ma ya saka musu da alheri muna kuma godiya ga majalisar malamai ta wannan kungiya su ma sun taimaka da shawarwari irin nasu kuma abinda muke roƙon Allah shine Allah ya saka musu da gidan aljanna majalisar 'yan agaji 'yan uwana sun taimaka ala kulli halin musamman wajen tsaron dukiyoyi da lafiyar jama'a su ma Allah ya saka musu da alheri godiya kuma ga jama'a maza da mata da suka ba da haɗin kai da goyon baya wajen sauraron wannan karatu Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka saurara a ƙarshe muna matuƙar godiya a madadin jama'ar adamawa ga Malam Abdulrazak Yahaya da shi da alaramansa saboda gabatar da wannan karatu da suke yi duk shekara a nan garin Yola da fatan Allah zai saka musu da gidan aljanna kuma muna fata za a ci gaba da haƙuri da mu malam baɗi ma in Allah ya yarda Allah ya kai mu za ku zo nan ku sake gabatar da wannan tafsiri kamar da ku saba.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك وصلى اللهم على هذا النبي الكريم أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko muna miƙa godiyar mu zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara rayuwar mu muka zo daidai wannan lokaci kuma muna gode ma ubangiji Allah madaukakin sarki wanda ya zabar mana addinin musulunci ya zama shine addinin mu muna fata Allah ya mana jagora a cikin dukan abubuwan da zamu gabatar na rayuwar mu ubangiji Allah ya sa duk abin da zamu ya zama mun yi muwafaka da abin da Allah da manzonsa suke nufi a alal hakika malam ya gabatar da nasihohi a cikin wannan wata mai alfarma kuma wajibi ne dukkan musulmi ba na adamawa ba na Najeriya gaba ɗaya mu miƙa godiyar mu zuwa gare shi bayan shi shugaban kungiya wanda ya gabatar da bayani yanzu shine mataimakin shugaban wannan kungiya ta jama'atu izalati bid'a wa qamatu sunna na Adamawa State bayan haka kuma gashi da yunifon na agaji a sannan kuma shine chairman na kwamitin mu wanda yake na gabatar da wannan tafsiri a saboda haka yana ayyuka na addini ba kaɗan ba shi kansa ya cancanci mu gode masa Allah ubangiji ya saka mishi da alheri irin abubuwan da yake bayar da ƙoƙarinsa don gina addinin Allah a sannan wannan nasiha da malam ya gabatar tun daga farko har zuwa yau da muka zo ƙarshe wannan shine manufar da aka kafa ƙungiyar jama'ati izalatul bid'a wa iqamatus sunna a karantar da mutane littafin Allah a karantar da su sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah malaman farko wanda suka yi gwagwarmaya don mutane su karbi wannan karantarwa Allah Ubangiji madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kuma waɗanda suke ci gaba da karantarwa har zuwa halin da muke ciki a yau muna fata Ubangiji Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi to a ƙarshe wannan ƙungiya ta jama'ati zalisa bid'a wa iqamatu sunna ta zo ƙarshen karatunta a yau amma akwai muhimman jawabai da muke so mu jawo hankalin gwamnati akwai abubuwa da yawa wanda yake faruwa a wannan ƙasa tamu Najeriya wanda yake haƙoƙi amma kuma gwamnatocinmu suna tauye mana haƙoƙinmu kamar yadda yake wannan jiha tamu ta Adamawa jiha ce ta musulmai wanda yake kowa ya san musulmai ne suka fi kowa rinjaye a wannan jiha don haka muna ƙoƙari muna jawo hankalin gwamnatin jihar Adamawa a ƙarshen wannan karatu namu wajibi ne a kanta ta ba mu daman zantar da shari'ar musulunci wannan shine abin da yake za a samu zaman lafiya a wannan jiha tamu ta adamawa matukar ana bukata a samu zaman lafiya to wajibi ne gwamnati ta ba mu hakkinmu mu zantar da shari'ar musulunci a wannan jiha tamu ta adamawa idan dai ana so a samu lafiya sannan na biyu wannan ƙasa tamu najeriya mutane wasu wanda ba musulmai ba suna ɗauka kamar ƙasa ce ta kafirai alhali wannan ƙasa ƙasa ce ta musulunci kowa ya san tarihin shehu usman dan hodiyo wannan sitar da muke cikin karatu a yau yana daga cikin sitar na shehu usman dan hodiyo shine ya assasa shi saboda haka ita kanta ƙasar mu najeriya ƙasa ce ta musulmai ba ƙasa ce ta kafirai ba duk wani wanda yake ganin cewa ƙasar najeriya ƙasa ce ta kafirai muna ganin yayi kuskure kuma wajibi ne musulmai su san haka kuma wajibi ne kowane musulmi babba da karami mu tashi tsaye mu ga mun kare wannan addini namu na musulunci wannan nasiha da aka yi mana a yau ko kuma daga farkon azumi har zuwa yau kada ya zama ta wuce ta bayan kunnen mu kuma kowane musulmi wajibi ne ya zama jakada na wannan addini na musulunci a dukkan inda musulmi yake wajibi ne ya zama jakadan wannan addini na musulunci wannan ita ne fa'idar da za mu samu a wannan karatu da aka gabatar a wannan wata mai alfarma sannan akwai wata mata wanda kwanan nan sanadin wannan mata aka kawo tashin hankali har aka ɗauke zaɓen sarauniyar kyau daga wannan ƙasa aka kai ta ingila wannan mata da ta zagi annabin allah muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda gwamnatin jihar zamfara ta yanke wannan mata hukuncin kisa duk inda duk inda aka ganta musulmai suka same ta gwamnatin jihar zamfara ta yanke mata hukuncin kisa amma a cikin jawabin shugabannin musulmai na jama'atu nasirin islam sun yi challenging din wannan yanke hukunci sun ce wannan yanke hukunci ba hakkin gwamnatin zamfara bane ba kuma hakkin wata kungiya bane hakki ne na jama'atu nasirin islam to in hakki ne na jama'atu nasirin islam muna kira da babbar murya wannan kungiya ta jama'atu zarafi bida wai kamatu sunna tana kiran kungiyar jama'atu nasirin islam ta wannan ƙasa tamu na najeriya in dai ita ne shugabannin musulmai to wajibi ne a kanta ta yi mana jagora don mu tabbatar da shari'ar musulunci dun najeriya gaba daya in dai haka da ita shugaba ne kuma wannan hukunci da gwamnatin jihar zamfara ta yanke hukunci ne wanda yake ya daidai da shari'a a musulunci idan kafiri ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kashe shi ne hukuncinsa kisa ne a saurara amma idan ya ce ya tuba ya shiga musulunci to hukuncin kisa ya tashi daga kansa saboda haka wannan mata hukuncin kisa ba zai tashi daga kanta ba sai in ta yadda ta dawo ta karbi musulunci haka nan musulmi musulmi idan ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ya ce ya tuba hukuncinsa kisa ne saboda haka ƴan uwa musulmai muna jawo hankalinmu a yanzu a Najeriya mun wuce mu zauna zama na tabaibayi in shugabannin musulmai za su tsaya su kare musulunci to har abada handure ba muna tare da su amma matukar ba za su kare addinin musulunci ba to fala sam a wala da'ata ba za mu ji abin da za su gaba ba sai ba za mu musu biyayya ba saboda haka yana daidai da matar da aka yanke mata hukuncin shari'a na musulunci a Sokoto state wanda wasu kafirai suka taimaka da wasu muyagun musulmai irin munafukan da malai mana bayani yanzu suka taimaka aka ɗauki wannan mata aka kai ta ƙasar Rum to dangane da irin waɗannan abubuwa da yake faruwa muna jawo hankalin gwamnatin tarayya ta janye hannunta daga abin da ya shafi addinin musulunci tunda ita ba ruwanta da magana addini to daga yanzu wannan kungiya tana kiran gwamnatin tarayya da babban murya wajibi ne ta fidda hannunta da challenging din da take wa addinin musulunci in ba haka ba mu musulmai muna da yanci mu kafa gwamnatin mu wallahi ko da gwamnatin Najeriya ba ta so wajibi ne gwamnati ta wannan don haka muna jawo hankalin yan uwa musulmai su yi kokari su yi karatu su san addinin Allah wajibi ne musulmai matasa su tashi tsaye su karanci addinin su don ya zama sai kana da ilimi za ka san tsarin dokokin addinin Allah idan babu ilimi ba yadda za ka san tsarin dokokin addini a ƙarshe a ina eh muna a ƙarshe muna jawo hankalin ƴan uwa musulmai wannan nasiha da malam ya mana ribata shine mu tsaya mu ga lalle wannan gwamnatin mu ta Adamawa mun kafa musulmi a ciki wannan yana nuna mana lalle wa'azin da malam yayi mun samu cin nasara a kayi alhamdulillah abubuwan da muka karanta muka yi bayani a kayi in akwai kuskure muna fata Allah ya yafe mana in kuma mun samu daidai Allah ya ba mu ladansa kuma muna yi wa malam addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsare shi ya tsare masa imaninsa na a ƙarshe kuma a ƙarshe yan uwa musulmai a saurara a kahun mu rufe magana ko zan kwanan baya kamar wata biyu ko uku da suka wuce mun tashi za mu tafi wani wa'azi mota ta yi asidan akwai yan agajin mu biyu da Allah ya karbi ransu daya yana nan shagari daya kuma yana jimeta a damsawo muna fata waɗannan yan agaji za a yi musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ubangiji muna fata waɗannan yan agaji Allah ubangiji malaukakin sarki ya gafarta musu ya kai rahama kabarin su kafin abin kuma wannan masallaci da muke cikinsa masallaci wanda ambassador dahir waziri ya gina muna fata Allah ya gafarta masa Allah ya karbi ransa Allah ubangiji madaukakin sarki ya ji kansa kun ga wannan shi ake kira sadakatu jariya idan mutum ya yi irin wannan aiki ko da yana cikin kabarinsa to Allah zai gafarta masa kuma zai bashi ladan wannan abin da ya aikata bayan ya bar duniya ladan zai iske shi a kabari wannan shi ake kira sadakatu jariya sannan kafin mai addu'a ya zo zan ƙara shigar da ciyaman na kwamitin wannan masallaci alhaji yugu da iya shi ma bare yanzu muna tare da shi yana asibiti bai da lafiya amma bayan azumi ya ƙare Allah ya karbi ransa to muna fata Allah ubangiji madaukakin sarki ya gafarta masa sannan zuriyarsa da ya bari a baya muna roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki ya ɗayyaba ta ya sa mata sha'awan addini kamar yadda Alhaji Guda ya gudanar da aikin addini lokacin da Alhaji Guda yake dare wannan masallaci kowa ya san yayi aiki fiye da yadda ake tsammani yayi aiki da dukiyarsa da ƙarfinsa wanda yake dottijo ne amma in muka yi sallah a masallacin nan ba zai bar masallacin nan ba sai ya tabbatar ko ina an rufe wannan masallaci duk abin da ya zama abin da ya shafi masallacin nan sai ya ga cewa ya zauna a matsayinsa sannan ya bar wannan masallaci to muna fata Allah ya gafarta masa iyalansa ƴaƴansa da matansa muna musu addu'an alkhairi ubangiji Allah ya ƙara musu imani Allah ya sa shi wajen taimakon addinin Allah da sauran yan uwa musulmai wanda ba mu ambace su ba muna fata Allah ubangiji madaukakin sarki su ma ya gafarta musu ubangiji Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya kuma Allah ya ƙara mana ilimi da basira don gina da addinin musulunci kafin mu rufe ana so za a dan karanta tambaya ko da ɗaya ko biyu malam zai amsa sannan kuma aran ma zai mana addu'a muna fata Allah ubangiji ya karbi ayyukan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم a malam bayan mutum ya wanke zakarinsa kuma ya yi alwala bayan fitowar maziyi ko yana iya yin sallah tare da wannan alwalar
sake tambaya na
mutum ne ya yi maziyi sannan ya wanke a zakarinsa ya yi alwala Mhm.
ya halasta ya alwala a yi sallah da wannan alwalar kwarai kuwa haka ne haka ake yi Mm. Ka ɗaga shi ko? Zai ɗago.
malam nakan ji wasu masallatai suna yin alkanoti yayin sallar asuba a bayyane har ma mu suna cewa amin wasu masallatan kuma suna yi a asirce ne wato kowa yana yin nasa to malam wanne ne yafi inganci a hadisance kowannen sa da masabar malikiya do akwai dalili da masu yi kafin ruku'i da kuma masu yi bayan ruku'i amma ah, irin na tafiya ko ba a yi mako daya witiri kawai ake wa alkunut
malam tambaya ta ita ce mace mai al'ada za ta iya yin wankan gawa za ta iya babu laifi
Malam, there was a time Yusuf Sambo gave us a serious advice at ATV as our happy seller, which up till now we keep in touch with it. Likewise, we also request for a special farewell advice at ATV on youth as our happy seller from you.
me yake cewa
Eh, akwai wata shekara da malam ya sun Mm.
an yi tafsiri aka nemi Yawwa.
nasihu da zai da shawarwari ko barka da sallah kaya ya laifi zan tafi gobe
a malam in kana ba da wani falala ko wata falala game da muta game da mutane baka ambatan mata sai maza shin mata ba sa ciki ne ko kashe kashe fa'a ne malam a mu mata ma muna sauraron ka gani ne kamar mazan suke da matsala
Malam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ce ya aure mata tara.
haka Shin Allah ne a ya yarda masa ne ko lokacin da yake da mata taran ayan alkur'ani na auren mata hudu bata sauko ba.
to shi wannan kususiya ce gare shi akwai hukuncin da ya shafi manzon Allah shi ɗaya bai shafe mu ba mu ne hukunci ya shafe mu kan mata hudu shi manzon Allah an ba shi dama ya yi har haka kuma wannan shubha ce wadda ahlul kitabi ke kokarin sawa game da tarihin annabi a nuna cewa shi mai aure aure ne to idan ko har kirista zai gaya maka haka sai ka ce a bible ba inda aka ce annabi suleiman ya auri mata dubu annabi dawud kuma ya yi ɗari to ina laifi don annabi muhammad ya yi tara da wanda ya yi dubu da ɗari da kuma wanda ya tara wanne na shi ya fi kaɗan
Malam ya halasta arne wato Kirista ya auri ya musulma kamar yadda musulmi zai iya auren matar ahlul Ima kitab.
wanda ya tambaya na ina ga ya san amsa ba halal bane ba a aure tsakanin musulma mace da kafiri namiji
Assalamu alaikum. Mala, Islamically, what is the position of a person that writes novels that contain fictions as a business?
yana laifi saboda yana rubuta ƙarya yana sai da ƙarya No.
mai rubuta tatsuniya ya sayar makareci ne ko
Malam ni ne ake bi na bashi kuɗi da dama na yi iyakan ƙoƙari na in biya bashin ya gagara saboda haka malam nake neman a roƙa min Allah ya bani ikon biyan wannan kuɗi.
Allah ya taimaka ya biya Mm.
Tambaya ta ƙarshe malam ina son ƙarin bayani akan itikafi.
to ya kamata ya je gaban malami don itikafi matsala ce babba wanda tana bukatan bayanin abubuwan da ya kamata a yi da waɗanda ba za a yi ba kuma ba mu da lokacin da za mu gabatar da shi a nan amma ya je gaban malamai za su masa bayani cikakke Am, kada mu manta da lamido Ah, kada mu manta da lamido Allah madaukakin sarki ya kara masa daukaka kuma Allah ya yi albarka wa zuriyarsa Allah madaukaki ya gafata wa magabatansa kuma muna addu'a ga shi mai gadansa mai ake cewa shiroma Allah madaukakin sarki ya karfafa masa imani muna fatan Allah ya karfafa musu ruhin addini yadda za su dawo da martaban addini kamar yadda yake zamanin kakansu can Modibo Adamu. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su cika da imani. Kuma mu da muke talakawansu Allah ya ƙara mana haɗin kai mu yi zamanto masu biyayya gare su cikin abin da bai saba ma Allah da manzon shi ba. Allah ya ƙara ma wannan jiha ɗaukaka, Allah maɗaukaki ya kyauta ƙarshen mu. kuma Allah shi nuna mana baɗi waɗanda kuma Allah ya nufe su da rasuwa Allah ya gafarta musu na yi mana addu'a
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم وفق جميع أولاة المسلمين للحكم بشريعتك اللهم وفق جميع أولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة للإسلام والمسلمين اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة للإسلام والمسلمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشكله بنفسه اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشكله بنفسه ورد كيده في نهره وجعل تدبيره تدميرا يا سميع الدعاء اللهم أخرج خوف الكفار في قلوب قادة دول المسلمين اللهم أخرج خوف الكفار في قلوب قادة دول المسلمين اللهم أخرج هب عادات الكفار في قلوب المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصرنا على كفار بلادنا اللهم انصرنا على كفار بلادنا اللهم بدل لنا مكان رئيس دولتنا رئيسا مسلما صالحا يجاهد في سبيلك حق جهادك اللهم بدل لنا مكان رئيس دولتنا رئيسا مسلما صالحا يجاهد في سبيلك حق جهادك اللهم بدل لنا مكان رئيس دولتنا رئيسا مسلما صالحا يجاهد في سبيلك حق جهاده ويظهر لصالح المسلمين اللهم أصل شباب المسلمين اللهم أصل شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم زين زينهن بالحياء والأفاف والحجاب والهشمة اللهم زينهن بالحياء والأفاف والحجاب والهشمة يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم جعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم جعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم جعلنا من أتقاء اتقاء شهر رمضان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما شاء الله Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na darul islam wani ki shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi Bauchi State Nigeria ita ta shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su iya samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin Hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin Hausa da Turanci 0 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi